إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗorinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba biyar ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ashe ladi ne ladi tun kula da na ramar ladi ɗaya ga wata kenan hudu hudu ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan shidda miladiya kenan lissan da ya turawa shekara dubu biyu da ashirin yau insha Allah za mu tashi darasi na za mu yi darasi na 44 a cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah darasi na 44 za mu insha Allah za mu tashi jami'u targhib fi salam babi wanda yake hada ababe da dama ki tattaro maka ababe wanda suke kwadaitarwa ko wata fadala ko rumu na sallah ya fara da haddathina yahya an malik an ammihi abi suhail bin malik an abi annahu sami'a talata bin ubaidillah yaqul جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق abinda yake wannan ruwaya wadda imam malik ya roto haka imam al-bukhari haka muslim sun zo da wannan ruwaya abinda yake cewa haddasana yahya an malik an ammi an abi suhail ibn malik an abi annahu sami abinda yake wannan ruwaya ta imam malik cewa yahya ya ta kai ga malik daga ammin shi abi suhail ibn malik daga baban shi kenan malik abinda kenan malik bin abi amra al-sabahi ya ce ya ji talata bin ubaidillah ya na cewa annahu sami'a talata bin ubaidillah ya kulu ya ji talata bin ubaidillah yana cewa wanda abu ne dai mai yake cewa abu ne sananne wanda cewa ruwaye ta zo ta wani hannu da muka ambata wannan alha'iya daga cikin wanda aka ba bishara da aljanna cikin guda goma talata bin ubaidillah yana cewa ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan mutumin min ahli najad mutumin najad ne najad an ce can kenan gaban zamu ce da madina ne kasan dai najad gabas maso arewa ta saudiya ya zo daga najad kuma sa'iru ras wannan mutumin ya zo kai fatsa-fatsa kenan ba sace ba gyaran kai alama da an sha daji kai fatsa-fatsa yusufu da wuyu sauti ana jin ƙarar murya daga nesa irin wani kan hayaniya baka sami ka cewa iya kalmomi daga nesa ana ji yantun daga nesa ya hara magana ya ce muna jin sautin muryar daga sautin shi amma wala na faƙo ma ya ƙulu ba ma fa'intar abin da yake cewa nan daga nesa ke hanyar daga nesa ke magana ta man darjin iya wannan kalma iya wannan daga muryar tun daga nesa hatta dana har ya zo kusan mu fa'iza huwa ya sa'alu an islam ashe zawar da ya kusa ashe wannan hayaniya da muke ji ashe tambaya ce yake a kan islam tambayoyi ne gare shi na musulmi zuwa ba shi amsa kai tsaye sai da ya tambayar shi faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mishi khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli guda biyar aka dora ma aka dora ma bawa a cikin wuni da dare ko ci dare da wuni cikin dare da wuni kina ban katarar awa 24 an dora ma sallah guda biyar qal sai ya ce hal alayya ghairuhun banda wannan saloli guda biyar akwai wasu a kaina kenan na dole qal la mazala ta mishi a'a kenan babu wasu daban na dole illa an tatawwa sai in kai nafila dan neman lada kenan akwai ta amma ba dole bace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كون باي هكا سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي مشي وصيام شهر رمضان كما دا ازم تلوت رمضان قال نما يجي هل علي غيره هل علي غيره هل akwai shin akwai wani daban azumin banda wannan a kaina nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la kinan babu wani azumi na dole a kanka bayan wannan illa an tatawa sai in nafila kai kayi kare illa mun san maganar azumi akwai wanda wasu dalilai suke kawo shi ba abu ne bane da kullum irin na kafara wannan su kuma san dalilai suke kawo shi ko nazar kai ka dora makanka amma dai azumi na da Allah ke dora ma dukkan musulmi wannan su ne na watan Ramadan bayan shi babu wani azumi na doli ya ce sai na fila wannan kuma neman lada ƙala ke cewa wa zakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata kuma zana bayan magana azumi sai ya ambata maganar zakka kenan da zakka a cikin dukiya nan ma wannan bawan allah sai ce hala alayya gairuwa shin akwai wata dukiya haƙi da zan hudda bayan zaka ya ce la illa an taɗawa sai in kayi da neman lada wani ana magana abu na yau da kullum wanda suke da wajibci a kanka duk da wani an san nasi daban ya kawo na maganar taimaka ma uwaye wajibcin taimakon uwaye ciyar da iyaye ciyar da iya to suke da wajibi kan wani daban kuma mana da abu na ibada da aka ɗora ma ba wannan so ai ba kowa bake da uwayen wasu ma uwayen sun mutu wani bai da ɗiyamma bai da matan magaba daya shi yana mai wani abu da abin da ya hau dukkan musulmi na ke magana ya ce dai nan gaga ba mu ji ba maganar haji kudin sai ca yi fa'ada bara rajo an ce nan kenan kayan farata haji ne abin yi wakana in shi ta mu ji ta ba kamar da wani muke fa'adabar rajul sai mutumin wannan sai ba da baya kamar da yawancin muka ambata a cikin huruba ne wanda shi ma ya kare sai juya kurin ya gida shi ma wannan bawan allon bayan wannan tambayoyi suka kawo shi madina ta kanas iya kare tambayoyin fa'adabar rajul kurin sai ba da baya abin da ya kashi kenan kuma ya samu wannan ba da baya da ya yi wa huwa ya kuli yana cewa wallahi iya rantsuwa da allah na rantsai da allah la azidu ala hada wala anqus minhu na rantse da Allah ba zan ƙara ba kan wannan abin da aka gaya mini kuma ba zan rage wani abu a cikin shi kaga wannan su ne cewa jigo na tabbatar da abin da yake wajibi kanka na ya karantar da mu idan ka sabke abin da yake wajibi to wancan ko da ba samu ladan nafila ba ba ta ma matsala tsakanin kai da Allah eh kanka ne ka rage ma yawan lada sauransu amma dai Allah bai kama ka da lain dan baka yi nafiloli ba to illa mun san irin wannan mutane da mutane a yanzu a yanzu wani sallar kanta ta farar da cikar ta wahala gare shi kashi kuma hidiyar rantsuwa bai rage komi kuma ba zai kara ba akwai niyyar daban kuma da mun san da cewa ta bata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa abu ne sananne idan an je gobe kiyama wajen binciken aiki aka haka har dauko sallah in aka samu matsala a cikin sallolinka akwai turu akwai matsaloli to zan ta Allah zai bada umarni ku diba nafilolin shi da yi za a ma kwamfuta za a cika maka guraben matsalolinka da ka samu a farilla da na filolin da za a ɗauka a cika kasuwa kenan ga dai gaskiya irin a yanzu yadda kwarai raunin ya yawa da yadda sallar take samun matsala kaga da kenan nafi da kwarai tana da ƙarhi a yanzu gaskiyar magana don an ba abincikon ya zai ga akwai matsala kenan an aka diba aka diba babu abincin an samu matsala an samu gibi a sallar kuma babu abinci kawa kaga matsala akwai ta a gaskiya a yi ƙoƙarin da yin shi yayi to amma ala kullu hal idan mutum ya tsaye da abin da yake na dole na da yadda Allah ce a yi to babu wata matsala tsakanin shi da Allah subhanahu wataala iya da alƙawarin Allah kan manzo Allah ya ce wannan da yayi wani magana da ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara akan wannan ba kuma ba zan rage ba faƙaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam afalahar rajulu in sadar wannan mutumin ya rabauta in hayyar gaskiyar abin da ya hudu inda ya cika cikakku bai rage bai ƙara ba tabbas ya rabauta wancan annabi ya ce mashi zai shiga aljanna kinan da dindin magana guda ce samun rabo gobe kiyama shine shiga gidan aljanna wannan abin da yake na matsala ke masala na magana ke muhimmancin sallah tana ba mutum rabauta inda ya cika ta da kyau da wannan abin da aka jero samun rabo gobe kiyama wannan kenan sai wa haddathani an malik an abi zinad an an a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يدرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فرقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن تودى إن حلت عقدة فإن سلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلام abin da yake wannan ruwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kun abu rake ban labari annabi ke basa labarin cewa kana ya aqidu shaytanu ala qafat ras ahadikum shaydan yana zawa ya wani kulli a ƙeyar ɗan ɗayan ku idza huwa nam in ɗayan ku ya barci shaydan iya wasu kulli guda uku talas uqad kulloli uku uku da shi ne jama'a shi uqad zai kulli uku ya daribu makana kulli uqda din ya kulli guda sai buga ce aleka lelin tawil yau akwai sauran dare akwai sauran dare huta huta akwai sauran dare aleka lelin tawil kana sauran dare kenan akwai saura karbacinka farko dukuncinka fa in istayqaz idan kana barci sai ka halka daga barci ne fa zakarallah da ka halka daga barci sai ka ambaci Allah to wannan ambatan Allah da kai bayan halka wakka in hallat uquda sai kulli ɗaya sai sun ci akwai sauran biyu fa in tawadda in hallat uquda in kai je ka daure kai je kai arwalla duk akwai kasala akwai matsala he kulli ɗaya sai soki he cire fa in salla in ka samu kai salla guda raka biyu misali nan in hallat uquda sai kulli na uku he sun ci fa asbaha nashitan tayyibun nafs yaka waye gari cikin kasar-kasar kana annashuwa kana mai jin daɗin zuciya kana jin kana da walwala wa illa idan ha baka tashi ba ka makara asaba habisan nafsu ka salam zaka waye gari cikin damuwa ba ka zarkasa komi cikin kiwiya ba ka zarkasa yan uwa a wannan ruwaya wadda imam bukhari ya roto muslim ya roto haka imam malik tana karantar da mu da wani al'amari wata cuta kuma da maganinta wannan cuta iya karantar da mu abin da yake hana mutum tashi sallah cikin dare shi ne ashe shedan iya zauwa ya kulli uku a saman ƙeyakan kakonta ko ƙeyaki in yi kulli da in yi kulli guda zai ce kana da sauran dare da kyau huta zai kulli na biyu akwai sauran dare da kyau kyau kwanta zai kulli na uku ce kana da sauran dare uku wannan kulli uku ko ne ce kana sauran dare to sai manzo kan wannan shine kenan sababin kasala kasa tashi cikin dare yace to amma ga magani yace idan da ka halka ma sai ka ambaci Allah sai kulli guda sun ci amma akwai saurawa me daga cikin ambatan Allah yan uwa akwai lafazi na zikirin sunna tashi daga arka gabar ci alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wannan kai sunna ta tashi gaba ambatan Allah ne kuma ƙari balle cikin dare manzan ya karantar da mu ruwa da Buhari ya ruwato idan mutum ya halka cikin dare ya karanta wannan addu'a manzan Allah ya ce idan kai wannan addu'a ɗaya za ka tashi ka ya ce idan kai alwala kai sallah za a karɓi sallarka idan kai addu'a za a karɓi addu'a ka ita ce ka karanta bayan kai alhamdulillah lalzi a hayana ba da ma'amatana wani nushur ya ka ce la ilaha illallah a wannan subhanallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah kadai لا إله إلا زمن متاتا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ita idan kai wannan addu'a kana kare Allah maka firili bala Allah maka firili idan kai wannan addu'a manzo Allah ya ce bayan wannan addu'a idan ka je kai arwala za ka karba sallaka kai sallah za ka karba sallaka in kai addu'a za ka karba kenan kai wannan zikirin sai ka tashi kuma akwai sauran kulli biyu sai ka je yace idan ka samu kai sallah ko da raka biyu sai kulli na biyu sun ci in kai arwala kai dan kai arwala kulli na biyu sun ci idan kuma ka je kai sallah ko da raka biyu ce yace kulli na uku sai sun ci sai ka waye gari cikin kazar kazar da nishadi da walwala haka zan tashi kana kazar kazar yace amma idan ka makara baka motsa ba shi ɗan yarin jaye ka haka makara za ka waye gari cikin damuwa cikin kasara baka kazar kazar kunga wannan shi ne kin dalilin makara rashin tashi sharin shi ɗani ne kuma ga maganin abun da ka warka kai wancan zikiri kuma ka tashi ka je kai arwala ka samu sallah ko da raka biyu ya ka waye gari cikin nishaɗi Allah taimake mu wannan shine abin da ke wannan ruwaya Imam Bukhari ya to Muslim ya ruto haka imam malik ya kawo ta kenan zan maimaita hadisin ko lafazin gaba yan masu turare cewa abu huraki ba labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aƙidu shaitanu ala ƙafiyata rasu ahadikum shaitan yana kulli a ƙeyar ɗan ɗayan daga baya yake wani kulli iza huwa nama idan ka kwanta barci ya ma kulli uku ya ma salasa uqad yana ma kulli uku kokar jama'a an kace kokar kaman jama'a ne na kokoda yace ya daribu makana kullu kokoda shine kokoda kenan iya bugawa akan dukkan kullun da sai buga sai yace alayka laylan tawil kana sauran dare mai tsawo gwancin ka farko da kwanta haka tashi haka kiga maka yace fa in saiqas idan mutun ya halka daga barci fa zakarallah sai ambaci Allah in hallat uqda sai kulli guda ya sinci fa'in tawadda in yi arwalla in hallata ƙuƙuda sai ƙulli guda ya since bi kenan fa'in salla in yi salla bayan arwallar sai in hallata ƙuƙuda sai ƙulli na uku ya since fa'asa ba hana shi ɗan ɗaiban nafsu hewaye gari cikin annashuwa cikin nishadi wa'illa an huɓa tashi be asbaha khabithan nafs kasalan zai waye gari da cikin damuwa rai ba cikin bacin rai da kiuya bai san ba ba ba ba kaza kaza Allah ya taimake mu sai al'amalu fi gusul fi gusul idain wan nida fihima wal iqama baban me ake yi akan wanka kan abin da ake aikatawa ko ake yi abin da ya zo wankan idi biyu kuma da yaya ake kira idi irin kira da ake mai irin kiran sallah ne na salata kusufu ne yaya ake zauwa idi da maganar ikama a cikin idi حدثنا يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في العدحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا nan abin da malik ya bada labari ya ce sami a gairu wahada min ulama'i ya yi ji da dama ke cikin malaman suke malaman tabi'ai wanda suka zamana da sahabbai ya ƙulu suna cewa kenan kowa a cikinsu da malamai da dama kowa abin da yake cewa lam yakun fi idil fitri wala fil adha nida a idi na azumi wala fil ada haka a cikin idin layya babu wani abu na nida wala iqama babu kiran sallah babu tada iqama a idi na azumi da na layya wannan abin haka yake tun harko yace منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tun zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka abin yake ilal yau har yau je mamalik kina har a zamanin shi abin haka yake qala malik imam malik cewa wa tilka sunnatu allati la ikhtalafa fiha wannan sunna ta ba ta ba kiran sallah ba iqama a idin layya ko azmi ko na layya wata sunna wannan ita ce sunna da babu sabani a wajenta mu a wajenmu babu sabani a wajen akanta ita indana kenan akwai wata magana masu ganin ba haka dan ta indana mu dai a wajenmu tun daga dalilinmu to an ce an samu imam ma'awiya imam hisham na abdulmalik an samu wasu cikin magabata wanda wani maganar da mamman yake ya yi ta akan dalilai akwai masu ganin akwai wasu ma sun yi kiran sallar sun yi kama iya so ya kwatanta wannan magana babu hujja kanta manzan Allah dai a zamanin shi ba a yi ba babu kiran sallar babu kama kiran gaga an yi wani ne ya fara magana kenan kwanan da akwai masu ganin wani suka yi ta amince zamanin amma yanzu ramda abin ya bushe insha Allah sai yanzu dai kenan wannan shi tabbacin babu kiran sallah babu kama a juma'a kai a idi a idi wannan ruwaya ba imam malik ya kawo imam al-bukhari haka muslim sun rawaito ya kuna tasi wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaqdu ila al-musalla dan a cikin maganar tarjamar da ya baban da ya akwai maganar wankan idi akwai magana kiran sallah ko tada kama yanzu ya gabatar da mas'alar tada kama ko kiran sallah ya dai ture su ya ga maka nan kaga ce yayi baban kiran sallah da kama haka ma akwai abun awo akwai shi Imam Malik a a abin da yazo kan wannan mas'ala da akwai akwai magana kanta amma ga abin da yake kanta babu ita sai yanzu kuma sa'alar wanka a idi ya ce wa haddasa ne a malik annafi an abdullahi bin umar kan ya gattasilu yomul fitir kabala an ya gado ilil musalla abdullahi bin umar ya kasance yana wanka a ranar idi na azumi yana wannan wanka kahin tahiya wajen idi aka ce almusalla kenan wuri ne na musamman hili ne aka keɓance wanda ake zuwa asalin sallar idi kenan a daji ne wuri na musamman nan suke yin ta duk da an ce bayan nisa da masallaci na madina inda ake yin sallar hili na musamman kenan wannan a can kenan yana yin wanka a nan abin da ake so a kawo yan wa menene cewa maganar wanka ta zo kan ibn umar kadai ba aka ba hadisi marfu'i iya cikin aikin magabata kuma ake na tsabta amma gaskiyar magana wankan idi bai zo ba da umarni irin wankan juma'a ko irin wanka na janaba ko irin wanka na istihada ma duk bai zo ta wani hanyar kinin shi yasa suke da cewa mustahabi ne ma ba wajibi ne ba ba irin wanka bane ba na juma'a ko sauran wanka wankan idi sama suna ka cewa makulun ba ya kayi ba kenan wannan shama ya kama kenan magabata suna yi shi ta suke kan cikin mustahabban wanka wanka na mustahabi wanda ba na dole ba wankan idi yana ciki kuma san dai da ne na ranar sallah an samu kana kawa da sauransu a yi wanka amma wai bai daga cikin abin da aka wajabta irin na wanka na juma sai wannan ruwa ya kamar ta inganta zuwa ga abdullahi bin umar kina hadisi ne mawqufi al'amar bi salati qabla al-khutbah fi al-idayn maganar yin sallah kahin huduba a idi biyu kinan maganar an anzo sabanin juma'a ai kaga sai an huduba an kare ake hawa minba sai an huduba an kare ake sallah to ita kuma idi an zo sallah ake fara yi daga baya a yi hudu ba mai magana haka ya ce haddasa ne mawalta haddasa ne ya haya a malik an ibn shihab anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli yawmul fitr yawmul wa yawmul adha qabla al-khutba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a rana yana sallah a ranar idi na azumi da ranar idin layya yana yin sallah kahin hutuba hujja kenan kan wannan magana wannan ruwaya ta ma bai imam malik imam al-bukhari ya rubuta haka imam muslim ya rubuta ina manzala haka yake yi in yazo hudawa sallah yake fara yi kuma daga baya ya huduba wa haddathani an malik أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك cewa imam malik ke cewa labari ya same shi na cewa wannan yin yake cewa yin huduba yin sallah kayin huduba a idi da manzala yake yi a idi na azumi da na layya abubakar da umar ma haka suke wannan dalili ban gaya muku kawo hujja a ce manzan Allah yi an san abu ne a gaba shi ne cikakken hujja madogara irin wani maganu suna kasa malamai akwai wata shuba za ta biyo daga baya ko wani ya ce ayi wani ma ya yi ko wani ya kaza ko ce ayi annabi da ya ko an shahe magana sai ka maka bayan manzan Allah ma waɗannan haka suke yi da an samu cikin magabata wani ya zo ranar idi da ya zo sai hamun bane sai daya cikin sahabbai sai ya rikirbe shi me wannan ya ce tsakanin ya ce ba ba sai yin kamisa ya ce manzan allah bai ya salla yake wannan fa'idi ya ce wani gire abinda ka sani abinda wannan lokaci ne ya ce abinda sani ya abinda ka sani kuma ba a yi ka ce jami'in karin wani aikin kenan a kowane suke ga wani menene kasan an zana ca misali ai mutane allura kamar zanen haka ne ba sa tsayawa bayan sallah su ji hudu ba wannan dalilin ne sa ya canza abin yake yin hudu ba kamar na juma'a ga yi a kawar suna yadda take ta rage ga mutane wasu tsaya ko kasa tsaya ba matsalar ka bace kuma da cewa akwai sauki muhimmancin an san muhimmancin maganar maganar ta jin hudu ba da addu'a har manzo Allah yake ma mata har masu haila annabi iya umarni zuwa idi hatta da mata masu haila ƙanana da manya da mata kowace a huta idi me yace mata ko masu haila su halarci wannan alkhairin sallah su samu addu'a ta musulmi har masu haila a na ga doyi ba cikin ban hudu ba ga doyi ba ka kenan abu ne mai mahimmancin gaske halartar tsaya a ji hudu ba wannan mutane kuma amma ba dole bane ba dole bane manzon sallallahu alaihi wasallam da kanshi yayi hudu ba yayi sallah ta ta idi da yazo yace za mu hudu ba mai so ya tsaya wannan bai so ba ya tafi shi ba matsala ko bi haka yace musu kenan abin ba bane bana haka yazo ka yi shi ba ruwanka wanda ya tsaya kan shi ko wanda ya tafi kuma shi ma kan shi amma da taba akwai fadala shuraren hudubar da halatta wannan addu'a da za a yi annabi ya ce han mata masu haila su zo makasi sallah don halatta kai kuma ka sai ka kanin kurin ɗan minti kaɗan wannan dai a takaice kenan shine tabbatar sunna a ranar idi in liman ya zo kurin zai fara sallah bayan sallah sai ya hudu ba akwai mas'alar huduba da wasu a wasu wurare wasu na yin magana huduba biyu abin da aka ce babu ruwa ya tabbatatta ne wadda ta zo ce manzana yana yin huduba biyu irin ta juma a idi huduba ɗaya ke ba biyu bace ba ɗaya ce ta tabbata wannan ruwaya mun karanta dai makaranta ta annabi ya hakan bayan imam malik imam bukhari muslim sun zo da hadisi kuma bayan shi wa'annan halibobi guda biyu haka suke wa haddathani an malik an ibn shihab an abi ubayd mawla ibn azhar qala شهدت العيد شهدت العيد مع مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يومان نهى الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم يوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان معصوم فجاء فصلى ثم انصرف فخطب دون قارا ما قرهي مدوغرا da cewa tsarin juma'a tsarin idi ga yadda yake an zo sallah za a fara a hudu ba bayan wancan asarkin da imam malik ya kawo sai kawo ruwaya ta abi obai maula abi azhar maula bin azhar ya ce na halarci idi tare da umar bin khattab kenan wani abu ne wanda bayan wancan na shi da shi aka idin yadda shi aka idin na wanda ke ban labarin ya ce na halarci idi tare da umar bin khattab fasalla umar ya yi salla ita ya fara yi sun mansaraf kuma da ya ƙare ya juya daga salla fa khataban nasa yawa mutane hutuba bayan sallah faƙal bayan huduba ya ce mutane ina hazaini yawman wa'innan kwanaki guda biyu wani ya karantar da kai kenan na yake cewa kwanaki idi wa'innan kwanaki guda biyu kenan nan kina magana na yake cewa na sallah guda biyu Allah kai manzan salama na har rasulullah salama an siya mihimma ranar sallah biyu an manzala ya hana azumi a cikinsu wata rana ce guda biyu ya ce yau mafitirikun ranar buɗan baki da ƙare azumi yau mafitirikun min siyamikun ranar buɗan bakinku daga azumin da kuka yi wal'akar ita rana ta biyu wadda manzala ya hana azumi a cikinsu ita ce yau mun ta akulu na fi minuskikun ranar da kuke cin yankanku na layya kina ranar sallata ranar sallatar azumi da sallallayya azumi an hana azumi a cikinsu duk da nasi ya zo har kwanaki a yamma tasharif annabi ya hana azumi a cikinsu kinan kwanaki uku na na cin nama ake cewa na kwanakin mina ba cin ba azumi a cikin sai ga wanda yake aikin haji wanda bai samu yankan hadaya ba to wannan kenan umar ya wannan magana sai abu obe da yake ce sun mashahitar ida ma usman bayan haka na halarci idi tare da usman wannan abin da suka yi ne da umar gaban da umar ya yi na hudu ba kuma na halarci ya ci idin tare da usman bin affan shi ma usman faja a fasalla da ya zo salla ya yi sun mansaraf kuma ta yi huta daga salla fa khatab ya je hudu ba ƙarin hudu ba waƙal sai ce bayan hudu ba shi a cikin hudu ba ya ce innahu ƙarishtama alakun fi yaumikum hada idan a yau idi biyu ya haɗu a tare da ku kun sami idi biyu nan menene yawa kana ranar juma'a ce aka yi sallah aka yi idin nan da ba su ba ya ce idi biyu ya tattaru ya haɗe muku ya ce faman haɓa min ahalin aliyya wanda yake so daga cikin al'aliya zikita fere-fere garuwa suke kewaye madina zama sai a nan garin irin su muduk irin su garin liman irin su kanya garin duk sun game da abu yayi wa an game irai da wannan garuruwa suke kewayen madina su ne aliya a kiransu ana kan awali al'awali al'awali al'awali shi zama al'aliya kin kenan waɗannan wannan garuruwa na kewayen madina su ne an ce wasu mil biyu mil uku duka da zan misali a ce yanzu garin liman da kanya muduka dukkan kewaye da amma wani yawan tsawo to an ce amma mahi karshen awali ita ce wadda take da mil takwas a game da wasan kusan kilo goma sha biyu akalla duk wannan su ne suna cikin awali to wannan suna zauwa madina sallah to su ne da usman ya sallah ya hudu ba ta iri a ranar juma'a sai yake cewa duk mai so faman habba min al'aliya wanda yake so daga cikin al'an awali an gehin gari a yantazir juma'a ya yi jira a yi juma'a bayan iri falyantazir ha ya yi jiran ta ya yi jiran juma'a babu lahin komi wa man habba an yarje faƙar azintu lahu wanda yake so ma kuma ya koma na ba shi uzinin ya koma ta yi shi wannan abin da kenan usman ya gaya wannan mutane na imam malik ruwayar da yake da ta kan wannan masala kenan an ba shi ba a koro sai inganta a nan mazala ya yi wannan magana ta idb ya haɗe muku ya ce wanda ya zo juma'a mai so ya zo juma'a wani bai so ba ya zo ba ruwa ga sun tabbatar da haka yamma Allah wannan shi kuma malikan cewa da tabbas amma ruwa sun inganta manzo Allah manzo da kanshi yayi wannan magana ta cewa ranar Idi bi ta hade mu za mu yi sallar eh za mu yi Idi za mu yi juma'a bai so ya zo ce za ce idan mutum yi bai zo juma'a wace ta yi amma duk da aka ce wannan lamu jami'un lalle mu za mu yi juma'a an yi juma'a amma ya dauke wajibin zuwa amma manzo Allah wannan abin tabbata ta manzo Allah ya wannan magana kenan akan haka shine ai ake zawa da maganar to idan ba a zo nan ake zawa da magana an ba a zo juma'a ba azhar za a yi ya za a yi wasu ce ba wasu ana yi shine kuma ganin malamai ne ya tabbata zuwa ga Abdullahi bin Zubair sauran wanda magabata suna ga cewa Abdullahi bin Zubair yana zaman gwamna a Makka ta wakana gare shi kuma ran juma'a yayi wannan bayani mai so yau juma'a dai ta gamu da idi wanda ya so ya zo amma ce shi bi hutu bi juma'a ba an ta kawai da asar tunan ne malaman su ce a sai ya yi juma'a kan ya yi a zarafin a gida an su ce a tun da ya yi idi ba magana juma'a ba magana azawar idan an kai juma'a kana azawar haka dai maganin wasu ya kuma akwai nasoshi ingantattu duk da kuma da na malamai kan amma ganin sun tabbata cewa in dai kai juma'a sai ma menene ya tabbata cewa juma'a ta suna tare da lokaci hatta da idin wani lokaci ya tabbata manzana salama wani lokaci annabi ya yi idi duk da ba shi yawon yi ba ya yi idi a lokacin da da ya yi juma'a a lokacin da ake idi kawai nake ƙara ƙarfi maganganu ta karanci kamar na wannan littafi na na abu malik sai ya fiƙi sunna zai ga masalolin kwarai yadda ya kawo dalilai na hatta albani rahimahullah cikin tamamul minna ya tabbatar da wannan magana na ɗauke kowace inda ba ka yi juma'a to ita ma a zuwa mai kata a wurin tun da juma'a ce wajibi an barta an ce wacce ta ɗauke to kenan a kan gaskiya ka dalilai na wadatuwa da sallar idin in ya dace da juma'a an ba a yi ba kan wacce magana magana mai kari cewa an ɗauke maka wannan kuma idan ka zo juma'a ka kyauta adal lada ne shi da takace a ran nan babban magana da kowa ya ta duka ijma'i ne kowa ya rada juma'a ba wajibi ba ce saura ne yake da sabani a zaura za a yi ba a yi amma da juma'a an doke ma ta tabbas wannan kenan shi abu obaid duk wani abin hujjoji ne ta tara wanda wannan magabata shi da shi akai kenan tsarin sallar idi ga da ake a yi sallah a yi hudu ba shi ne kuma dalilin magana da shi ne dalilin ga wani hadisan sai an yi sallah ake yin kenan maganar hudu ba ra'ayi ne a ce dan ba a zau dan ba a tsayawa kai ka juya kai hudu ba takon kai idi dan ka rike mutane wani saba sunna shi kuma maganar da mamalik ya so tabbatar da maganar ga yanda yake sunna ba bayan haka bayan umar bayan usman ya ce kuma sun mace tul'ida ma ali bin abi talib haka da ne aka yi na halarci idi tare da ali bin abi talib radiyallahu anhu wa usman mahsul a lokacin da usman aka tsare shi a gida sai ya wakana farkon fitina a cikin musulunci da ta wakana da ta bude har yau wanda dama annabi ban labari na maganar fitina za ta bude a farkon musulunci in ta bude kyaure in ya karye jiki da bai koma wanda umar ya ta tambayar huzaifa kan wannan kyauran wani kyaure ne ƙarshe da ya matsa huzaifa ce kai na kyauran kai na kyauran za a karya kin da kashe umar to shi kenan abin da ya biyu ba kenan usman bin affan an samu irin tsegumi jita-jita da wani katarin me aka samu ka jita-jitan an samu katarin a wancan zamani gwamnoni na musulunci suke yawa irin su masar irin su basara irin su kufa irin da manyan garuruwa su sham ya aka samu da yawa cikin dangin shi su suka zama gwamnoni duk da wasu manzan Allah da kai shekara sun da bai shanna bai ba su shi gwamnati amma gurin katarin aka samu da yawa cikin su aka samu cikin usurakin famikin su bin afa wannan yan neman dalilin mashiga zan suka shigo kun gani ko kun gani ko gari wannan abun ya zama na gida kurin ya zama ya zama kabilanci kurin yayin gidansu dan ma kun gari kaza ko wannan abun wannan ya suka mutane wannan tsaye ko mun sai karhi eh da ko da shuba eh haka da kuwa kaga wannan gari ne kullum abun haka ne haka ne wannan ya samu wasu gauga wasu wawaye wasu masu karamin hankali sai suka amshi wannan magana da dama da wani suka shigo addini dama don su mai illa a wurin gina sanatika su shigo dama don su mai illa daga nan aka samu 'yan tawaye farko a musulunci 'yan tawayen farko da aka samu don sun wani shiri na musamman a lokaci guda ma'awiya iya sham amur bin as a masar shi a nan wannan duka wannan akan alina shi alina bayan su ban nema su wata ba ta kace dai su sun bin afan shi suka harama tawaye da suka mai tawaye aka zo sai suka ɗauki wata dama aikin hajji ne mai yawan sahabai sun tafi aikin hajji su kuma suna madina kenan da 'yan ƙwara sahaban da bisa iya yin yaƙi bisa iya tunkara waɗannan 'yan tawaye suna da yawa su suna da yawa suna da yawa da makamai aka zo kurin kurin musamman suka kewaye gidan da yake aka ce kurin dole ya ji musulun ya tawaye dole ke ya huta ya yarda ya huta da shugabanci kurin ya su a bar shi shi kuma ruwa ta inganta usman tun da annabi iya dare sallallahu alaihi ya ce usman za ka za Allah ya sama wata riga za a nema ka hudda kaka hudda ta usman tun annabi da shaga mishi to usman ya ya huta ba sai mulki bane ba ga abin da yake da bushara kan shi ba sai wani kuma ita ce riga da huta mishi yace kaka yarda kaka huta kaka hudda ta usman ba zai hudda ba suka yi suka yi aka ya kawo usman kyauta ta kai suka hana usman hutawa sallah guda biyar kai suka hana ma kai mai ruwa abu da yan uwa fitina ce ba karama ba ma hikima Allah a ciki babu sahabi da din duniya ne ba sahabi da a ciki babu sahabi a ciki duk wasu matsaloli ne kurin na yan gauga yan hayaniya kurin shi kenan haka aka yi dai karshen abin in kasance doguwa yan a takaice wannan ta kai usman bin affan to a shi ne wannan lokacin da sun hana shi zawwa masallaci ma diya masa bayani kuna tune ni ne manzon sallallahu alaihi wasallama muna kan dutsen ud uhud ta motsa dutse ya moda ya ce dutse ka nutsu abinda yake saman kanka da annabi ne da siddiq da shahidai da ni kuma ma tare da shahidi ma tare da shahidi waye bayan annabi annabi ko waye siddiq abubakar da waye ne aka ce umar shi ma kanshi aka yi shahidai yace kuma da shi usman suna tare yace ku suna tabbata suka ce musan haka wannan labari amma kun kawo ta kun suna ce shi wannan masallaci da kuka hana in shiga in sallah an nemi ƙarin masallaci da karasa ni da dukiya ta na biya aka yi ƙarin gini masallaci kusan da haka sai masan da haka nan ruwa da kuka hana ni in sha kuna tunan mazan sana mai an sa wannan kuɗi mai yawa wani bai kuɗe ana kama kama da wani musulmi ya sa mata tsada mazan na ce wa zai saurin rijiya ba shi rijiya ba shi aljanna na hudda dukiya da saurin rijiyar da suka kuce bana shan ruwan sarki masan da haka nan kun ka mutane gudu fitina allah bakar fitina yan wajen ƙarshen al'amari sun afan haka da suka gade abu ya kai ya kawo ka aje a dawo har sun muta da an yi wata rijina sun muta sai wani sogo takarda ai usman ya ba da labari ya ce in sun je can in suke aka kashe su ya ce mun shi aka kashe mun kuma suka dawo ƙarshe da suka zo iya cikin gida a tsare suka duru aka kama shi aka yanka yankan wuka iya karatun ƙur'ani an ce hikimar ruwa ta tabbata a cikin iya karatun cewa jinin inda ya ɗugu a saman ƙur'ani ta sai ka fi ka hun ruwa wasu ƙalalin allah ya san maka shi ne mai jini masani don jinin shi ya ƙarfi mata shi aka cire ya ƙarfata kai abinda ya kai gaya ya kai allah kiyaye wannan shine harkon fitana to a wannan halin ne kenan lokacin sallah in yayi to anan an dace tun ila yace ali anan shine babba kuma shi ali mutanen nan bai iya su da shi da suka tuma a ali ne zaka isma abinda ka fitana mata rabuwar kai ta farko aka ce a ali dama tun da aka ce usman yanzu ya za a yi halifa za a dole wannan mas'ala ta halifa ta kawo rabuwa ta farko wani suka ce a ya za a yi ga mutanen sun yi kisa maimakon a bisa a kamo a musu shari'a ku ce magana halifa ya ka dace ko a nan wata dace ma mai halifa aliyu sai a dirajin anu sai halifan ce kama aka masa yadda ne sai ce kuma wani wani dama da shi a gan baki da shi a gan baki duk mutane fitina gina mun zarga da abu gudu da ganin da fitina wata bude kurin shi ba ta bude cikin jirgi ga shi ba usman da zuwa ali sabu ali suka ce ali da shi a gan baki ga shi kwanan ya halifanci ya mishi halifanci fitina ta biyu to yanzu ali tun da yawa lifanci a lokacin na aka rabu aisha da kanta can musamman ce ma'auya dan wani musamman na jini shi ne wadi shi rage haƙƙi da mijinin dan wani shi ma'auya kuma iya iya sham wanda a wancan zamanin sham ta yi ƙarfi dole sham tana cikin dole masu ƙarfi a cikin musulunci sham kuma ma'auya ne gwamna can sai aka ɗauki jinin wannan na abin da kawo usman da wannan ya zama tashi da dai abin jini tuwa da jini aka yi da aka ci na fitina aka yi mamma auya wannan riga da aka shi usman a cikinta da wannan ya tsaci ta matar usman aka yi wa ma'auya ga jinin dan wanka abin da aka ci fitina tana bakar fitina aka kai ma'auya wannan abin tare maka ya dauko wannan riga ta usman da wani tsatsai a cikin mambar ya daga ta ga abin da aka maka wani usman iya neman zumi a kama mai nasu kwanar bar dama a taimaka ma wani jini ko yanzu iya neman agaji a taimaka mashi neman jini dan wani shi ma'auya samu goyon baya na mutanen sham a nan madina aisha ta ci goyon baya sai tana ne sai tana goyon baya ma'auya kan neman jini su ma shi ke nan daga ta bude har yau aka yi ta matsala Allah dai ta sa abin da aka yi Allah gafarta ma mutane su gabata to wannan shi ne fitina ta farko a cikin musulunci ƙarshe dai haka aka yi wannan ƙarshe ali ya hau ali ya kasa zama zama mutum da kasa ya kasa yi wa a ƙarshe ali kufa ya koma can yanki da yan goyon baya da yawa wasu annabai da goyon baya a madina dole kufa ya koma can ƙare iya kuma kufan shi alin kanci kuma suka koma kuma aka yi wata fitina shi ma kashe shi ɗaya rana suka wata filan a kashe ali a kufa a je sham a kashe ma'auya a je masu a kashe amur bin as kuma kawai lokaci dukansu da ya guda zami kowa da asabar zai zuka ɗauki ran jibura na kaza kowa ya da yake kuran mutane fitina cikin musulmi wani musulmi ne a zai ga sanar ƙarshe haka aka yi ali suka halbe shi ma'awiya da ke jika-jika ne suka buga mai takobi a baya ne ba ta kai ta huda shi ba allah sa aka ci ƙashin wanda buga takobin ya yi ya ta amma bai wanta ba amur bin as shi kuma wanda ya ji na shi hikima ba da ban shi an kashe shi da asuba ya ji bai iya kasala bai iya sallah ya sa na ibi wani sallah wani tashi ka suka ce ma mutum limamin sai bayan ya kare an kashi gama auya ce to ainihin kalmi abin da ya zo kai zon kashi ya gama auya ya gama abin an zai mai shari'a ya ce ari ba abin da kare nisu wane kai zon kashi ga abin da aka ga abin da aka yi dire daya Allah Allah kiyaye fitina yanwa a takaice nan nan iya ba da labarin cewa shi Abu Ubayd thumma shahidul Eid ma Ali ibn Abi Talib wa Usman mahsur na halarci Eid tare sai dina ali usman yana tsare kenan lokacin idi lokacin laye aka yi dole aka yi sallah usman iya gida ya ce kuje ku yi sallah shi na ka ce a nan kaga ana iya sallah babu liman kun ba a barin juma'a don liman dan bida'a ne ko ya da lahi ko ya mai lahi ne ya asu juma'a ce ba mu zuwa juma'a gari sai liman mutum banza ne wannan mutanen banza ne su ne kuma suka yi limancin ƙarshe su suka sallah guda biyar suka amshi masallacin sunan tawayan suke ba da sallah su minta guje ku sallah ka hawa sallah shi na hujja ce ta magana idan limamin ya zamanto ko da bida a ce na ba shirka a ciki ba a barin idi da juma'a ga dalimin ya bida ba a barin su a ce a kashe juma'a da idi a gari ba a yi dalimin ya zama bida a ba a yi kuma daga cikin akidar shirin akidar ta tahawiya da albani mata kike wanda na ba a yi ba a barin juma'a ya haka na hanyar da kawai ya yi babu ba a barin ba a rushe juma'a da idi a gari don neman ya gida idan shirka ce a wani halin usman ba su dama ya ce aji abin sallah ka awa sallah ce su ne fatinan shugaban fatinan shi ke limanci a kama salawat a masallacin madina to shi dai a nan wannan idin ke sai da na ali ya jagoranci idi a wannan hali usman shi ma ce faji a fi sallah kunce dai abu ubaid shi ma dai alin da ya zo sallah ya yi sun mansaraf kuma bayan ya kare sallah fa khatab ya hudu ba dindin magana guda ce kaga dai ba sabani kurin kullum aidi kurin sallah ake fara yi to ganda daga baya ayi hudu ba wannan shine a sunna kurin kuma wace wannan ruwa ce ingantacca abinda makaranta har yau babu da ibda makaranta a yau ko ne ya inganta sai al'amur bil akal qabla hudu fil eid maganar umarni da ci wani kai magana al'amarin haka ce umarnin a ci kahin a ta yi idi a ci abinci kahin idi me ya zo kan wani al'amari na masa'alar ci kahin idi haddasa ne ya haya an malik an hisham bin urwa an abi annahu kan kana ya akulu yawon idil fitar kabal an ya gado cewa urwa ke bala daga baban hisham bin urwa ke bala daga urwa urwa ke cewa shi urwan kan shi kai kana annahu kana ya'kul yawm al-eid fitr iya ci a ranar idi na azumi iya budan baki abal an yaga duwa kayan mana kayan kayan wuta zuwa idi wannan magana kenan sai wa hadin da ya inganta wannan kurin na maganar ci abinci a sallah ta azumi kayan zuwa idi wa haddathani an malik an ibn shihab asal ibn musayyab annahu akhbarahu anna an-nas كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو وقال قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى abinda sai ibn sabi ke cewa ya ba kenan naka ce malik labari mutane kanu yubun ana musu umarni bil akal ci su ci a yawon fitir a ranar azumi tsalle azumi su ci abinci kabal gudu kayan zuwa idi sai da bin musayyab ya ce annan nasu kanu yumarun tabi'i ne kenan haka sahabbai shi abin da ya so sahabbai suna umartar mutane su ci abinci kayan zuwa idi a ranar sallah ta azumi amma malik ya ce wala a razalik alal nasu fi fata amma ni ban gaba yin hakan a cikin ne ake cewa a cikin layya layya kenan ba sai an ci ba sai an dawo ma wannan abin da maliki da shi amma ko ruwa tabbatatta ta mukhalaku muslim manzo Allah sallama haka yana manzo sunna annabi haka yake a ranar azumi iya cin abinci kai iya ci bude baki an ci har ma iya cin iya cin mana wutar tamarat iya cin dabino wutiri kuma kayan ta yi ya tabbata ruwa ta bukhari kuma sallallahu annabi ya haka nan tun shi imam malik bin ruwaya wannan yake da amma annabi annabi kai shi haka yake bai zuwa idi na azumi sai ya bude baki an ce iya cin abinci da dabino dabino kuma ya cin wutiri uku biyar bakwai tara da wutiri wutiri kenan su yake ci tukwai ta idi kuma haka bai cin abinci a layya sai ya dawo ya ci daga layya shi kuma ba sai an taba cewa sai an taba na wani abin da ba idan an taba ta sauƙin ci gurin sai ke ka ci daga an taba kwanka tun mahauci mai zuwa kaga wani yadda ya tashi kama azumi har rana ta yi ƙari a zarama ta yi abinci ba wai ya ci anta wannan shi ne ina ga abin da yake wannan ruwaya ina ga nan ya kamata mu tsaya kan farkon babi ne na kabbarori da abin da ake karantawa a sallar idi guda biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته